a gurguje yan uwa masu imani insha Allah malami na gaba wanda zai ci gaba da yi mana wa'azi a wannan mimbari mai albarka a yau shine shugaba na wannan majalisa ta malamai majalisar malamai ta wannan kungiya jam'iyyatu ahli sunnati wal jama'a wato shine a sheikh suleiman bin abdullahi bin bara insha Allah shine zai yi mana wa'azi tare da shi akwai ala rahma hassan abdullahi da haka ala rahma bismillah kafin malami shirya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبده أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يا رب عدت الى رحابك تائبا مستسلما مستمسكا بعراك مالي ومال الأغنياء وأنت يا رب الغني ولا يحد غناك مالي ومال الأقوياء وأنت يا ربي ورب الناس ما أقواك مالي وأبواب الملوك وأنت من خلق الملوك وقسم الأملاك إني أويت لكل مأوى في الحياة فلم أجد مأوى أعز من مأواك نعم وتلمست نفسي السبيل إلى النجاة فلم تجد منجا سوى من جاك وبحثت عن سر السعادة جاهدا فوجدت هذا السر في تقواك فليرضى عني الناس او فليسخطوا انا لم اعد اسعى لغير رضاك نعم ادعوك يا ربي لتغفر حوبتي وتعينني وتمدني بهداك فاقبل دعائي واستجب لرجاوتي ما خاب يوما من دعا ورجاك يا رب هذا العصر ألحد عندما سخرت يا ربي له دنياك علمته من علمك النووي ما علمته فإذا به عاداك ما كاد يطلق للعلا صاروخه حتى أشاح بوجهه وقلاك واغتر حتى ظن أن الكون في يمنى بل الإنسان لا يمناك أو ما درى الإنسان أنك لو تشاء لذرة لذلت الذرات في مخباك أو ما درى الإنسان أن جميع ما وصلت إليه يداه من نعماك لو شئت يا ربي هوى صاروخه أو لو تشاء لما استطاع هراك يا أيها الإنسان مهلا واستئذ واشكر لفضل ربك الذي أولاك واشكر لفضل ربك الذي أولاك فالله ما زكى دون سائر خلقه وبنعمة العقل البصير هباك فالله ما زكى دون سائر خلقه وبنعمة العقل البصير هداك إن النواة والإلكترونات التي تجري يراها الله حين يراك يا أيها الإنسان مهلا ما الذي بالله جل جلاله أغراك واشهد ان سيدنا ورسولنا ونبينا وحبيبنا واستاذنا ومربينا ومرشدنا ومعلمنا وقائدنا وسائقنا وهادينا محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك وانعم على رسول الله تعجب الخلق من دمعي ومن همعي وما دروا أن حبي سقطه بدمي أستغفر الله ما ليلى بفاتنتي ولا سعادة ولا الجيران في أظلي لكن حبي لكن قلبي بنار الشوق مضطرم أف لقلب جمود غير مضطرم منحت حبي خير الخلق قاطبة بالرغم من أنفه لا زال في الرغم صلى الله وسلم وبارك وأنعم على رسول الله اللهم احينا على سنته وامتنا على ملته وحشرنا في زمرته وادخلنا الجنه تحت لوائه اللهم اوردنا خطاه المبارك وارزقنا منه شربة هنية روية لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين bayan haka yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh insha Allah ta'ala mun saurari wa'azi daga bakin malami na wani harko kenan shine malam lawali kamin shi kuma malam Hassan wanda yanzu yake shan baki ya tunatar da mu sannan malam lawali ya biyo baya ya tunatar da mu akan abin da ya shafi amana Allah ya taimake mu da riƙon amana ya raba mu da cin amana da maciya amana Allah ya mamu maganin maciya amana kuma ya yi tsaduci dubu tsakanin mu da su kuma ya tsare mu ma kan mu kamancece ne ya da su to abin da ni zan yi bayani akan shi abin da mutane suke cikin shi ne yanzu abin da mutane suke cikin shi a yanzu wato wanda kowa ya shagaltu da shi abin da kowa ya shagaltu da shi yanzu a nan cikin garin maraɗi da zandar da tawa da tifa da agadaz da nijar baki ɗaya abinda ya shagaltar da babba da yaro ya shagaltar da dattiza da tsoho da matashi da kowa da kowa wani abu ne wannan wanda ake cikin shi ya shagaltar da mutane shine rantri wannan wanda yan lakwal suke nan gai ko kuma suka ma amma yaran taran ko zan yi magana ne bisa kan rantri rantri na ekol kenan dan haka yan lakwal yana da kyau a ce in suna nesa su ƙara malmatsawa kusa kusa mushanni yana da kyau in suna nesa su matso kusa-kusa haka ma iyayen 'yan lakwal uwaye masu iya 'yan lakwal da wanda ke da aboki ɗan lakwal ko da shi ba ɗan lakwal ba don haka 'yan lakwal 'yan agaji sai su ƙara kashe kunnuwansu akan abin da zan tattauna akan shi domin ya shahi wato lakwal da 'yan lakwal domin zance ne na rantiri biki na farar kaza kuma dama balbela ba gayya ba don haka wannan rantare da muke ciki muna fatan Allah ta'ala ya sanya albarka a cikin shi Allah ya taimaki 'ya'yan musulmi a cikin lafalkin da suke yi ga rantare nan ya kankama ko yana gaba da kankama na komawa ekwad to amma akwai bukatar mu tsaya malamai da almajirai da ƴan lakwal da mushanni da iyayen yara da hukumomi da jagorori baki ɗaya akwai buƙatar a tsaya a yi lura akwai buƙatar a tsaya a yi karatun tanatsu a kan tsarirrika na tafiyar da karatuttukan ekol-ekol a cikin ƙasarmu ta nijar mai albarka ƙasar musulmi da musulunci wayanda suke zuwa ikwal ɗin nan ‘ya'ya ne na musulmi babu ɗaya yahuda cikinsu a nan ‘yan lakwal wanda suke ikwal cikin maraɗi da cikin nijar mafi yawancinsu ‘ya'yan musulmi ne da haka akwai buƙatar addininsu na musulunci ya ba su haske a cikin tsare-tsaren ikwal ɗinsu mushannin da suke koyawa mahi yawancinsu musulmi ne in ban ce ma gaba ɗaya ba na an sa kan lalaban kafiri mushe nan cikin maraɗa an kawo ma aiki sai ka jima kamin ka nuna shi saboda haka mahi yawancinsu ko gaba ɗayansu musulmi ne akwai buƙatar addininsu na musulunci ya haskaka masu hanya domin su ɗora tafiya a cikin tsarinsu na matsayinsu na mushanni su ɗora tafiya akan basira ɗora tafiya ba tare da wulaƙantar da addininsu na musulunci ba ba tare da sake da sakaci ba a bangaren abin da ya shahi addininsu na musulunci abu na harko ya kamata mu sani duk duniya babu wani abu wanda ya yi kira akan karatu kuma ya gai mahimmancin karatu kama alkur'ani karatu da siffa ta baki ɗaya ko na duniya ko na lahira ba ka iya samu a tarihi ba ka iya samun wata al'umma wadda ta darata karatu da ilimi ta ba shi kima da mahimmanci kamar al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wadda aya ta farko da aka sabkar mata aya karatu ce ya Allah ya ce.
Bismillahirrahmanirrahim Iqra bismi rabbikal ladhi khalaqa khalaqal insana min 'alaqa نعم اقرأ وربك الأكرم نعم.
الذي علم بالقلم نعم.
علم الإنسان ما لم يعلم kalima ta farko wadda ta zo daga kotun Allah subhanahu wa ta'ala ta isa ga kunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ta hanyar mala'ika Jibril kalima ta farko ita ce ikra ikra ita ce kalima ta farko wadda manzon Allah ya fara ji a matsayin sako daga wajen Allah ikra ikaratu to ko daga nan aka tsaya ai ka san da cewa wannan ya kai babban dalili da yake tabbatar da cewa addinin musulunci addinin karatu ne addinin musulunci addinin kwadaitarwa ne akan karatu addinin musulunci addini ne wanda ya darasta karatu ya girmama karatu ya san darajar karatu ya san mutuncin karatu ya san kimar karatu ya iya karantar da karatu ya iya saita karatu ya iya sanya hanyoyi ya iya shata wato durdur da asali wanda za a bi ba sai ka karanci pedagogy ba inda ka karanci tarihin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ishe ka ka gano ko kai mushe ne billahi lazi in ka karanta hadisan manzon allah sallallahu alaihi wasallam tsabar karanta su kadai za ka iya pedagogy daga bukata sai ka zauna ana gaya ma wani kafiri wanda har da ta sunan shi ma wahala ke da kwai a ce wai shi yace kaza shi yace in za a karantar da yara a dora yi masa kaza a- ka karanta abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a ai manzo Allah shine babban malami duk wani musha wallahi manzo Allah ya fi shi duk wani mai karantarwa duk wani kwararre masanin pedagogy wallahi manzo Allah ya fi shi saninta na'am ai abin da zai tabbatar ma manzo Allah da ya zo ya tar da jahilai dik dik dik cikin duhun kafirci da duhun shirka da duhun bata da duhun galgajiya da duhun al'ada da duhun bid'a da duhwai kala-kala amma saboda ƙwararre ne a ɓangaren karantarwa ya san irin hanyoyin da ya biya tuttusa ya kikkimsa masu alkhairori cikin kwakwalensu kaka san da za ka karanta tarihin wannan babban jagoran za ka samu hanyoyin karantarwa maka bukatar sai ka je kana ta macen ido kana karanta magana wani ƙato wanda wahala fahimta gare ta shi da kan kanshi ma wato share kwakwalwar shi ce ya sharo ya aje ma a ana zancen maganar manzala sun sallan uba maganin kowa maganar manzala sun sallan tabbas in aka haɗa ta da maganar wani sai a ga wannan share kwakwalwa ce kawai ba komi ba ne don haka addinin musulunci ya kwadaitar da mu akan karatu ya nuna mama mahimmancin ilimi abu na farko da ya kamata ku gane ya ku iyayen yara waɗanda suka tashi tsaye haikan wajen fafatuka da ɗawainiya da kadauniya da kacaniya da kai da kawo a wajen ganin cewa sun sama ma 'ya'yansu ekwal ekwal ingantattu nagartattu wanda za su samu su yi ya ku uyayen yara waɗanda suka sha wahala wajen nema ma 'ya'yansu kuɗaɗe suka kashe kuɗaɗe wajen sayi masa ababen da suke bukata domin su yi ekwal-ekwal ya kamata ku sani cewa karatun ekwal kamar yadda yake da mahimmanci kowa ya riga ya sani to amma akwai wani karatun wanda ya fi shi mahimmanci shine karatun da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi bai dace ba a ce an samu ɗan musulmi a cikin garin maradi a cikin nijar ma balle garin maradi a ce an samu wani ɗan musulmi ya iya san gaba ya san baya ya san kabili ya san ba'adi ya san ciki ya san waje ya san lungu lungu da sako sako na boko amma bangaren addinin shi fanko ne bangaren addinin shi wato kwanko ne ba komi tare da shi in aka yi haka ka ci amanar musulunci a matsayinka na musulmi babban ni'ima daga cikin ni'imomin da Allah ta'ala ya turo man shine ni'imar wannan karatun wanda muke karantawa cikin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu kai wannan da shi ma ne Allah ya rike ni'imomi ya cike su kaf
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت lakum ورضيت لكم الإسلام دينا
Allah ta'ala ya ce wali utimma ni'mati alayhi ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون kama كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم نعم.
ويعلمكم الكتاب والحكمة نعم.
ويعلمكم ما لم تكونوا فاذكروني.
تعلمون فاذكروني أذكركم نعم.
واشكروني ولا a cikin dai sura da تكفرون kanta Allah ta'ala ce wa zkuru ni'matallahi alaykum واذكروا نعمة الله عليكم
وما ومن أنزل عليكم.
وما أنزل عليكم من الكتاب na'am من الكتاب والحكمة يعظكم به sura ta gaban ta Ali Imran Allah ya ce laqad manna Allahu 'alal mu'minina لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم نعم.
يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة
يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال.
وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين كائر تتا cikin suratul jumu'a
هو الذي بعث في الأميين رسولا من أم نعم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة نعم.
وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين Allah subhanahu wa ta'ala ya ce al-yawma a yau akmaltu lakum dinakum na cike maku addinu wa atmamtu alaikum ni'mati kuma na cika ni'imata a gare ku wa radaitu lakum al-islam dina kuma na yarda muku musulunci shine addini wannan musuluncin da shine Allah ya cike ni'ima ga al'umma babban abin da Allah ya cike ni'ima da shi shine alqur'anin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi da kuma hadisan da ya karantar da al'umma shi yasa Allah ta'ala ya ce wali utimma ni'mati alaikum domin in cike ni'ima ta ne a gare ku wala allakum tahtadun domin saboda ku zamo shiryayyu kama arsalna fikum rasulan minkum kamar yadda muka turo muku manzo daga cikin ku yatlu alaikum ayatina yana karanta muku ayoyinmu wa yuallimukumul kitaba kuma yana karantar da ku littafi wa yuzakkikum yana tsarkake ku wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamuna akwai wal hikmata da sunna wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun kuma yana karantar da ku abinda da ba ku sani ba wata aya cewa ta yi yana karantar da ku abin da ku da iyayenku ba ku san shi ba Allah ta'ala ya ce laqad manna Allahu 'alal mu'minin haƙiƙa Allah yayi baiwa yayi ni'ima mai girma akan masu imani iz yayin da ba'atha fihim rasulan ya turo masu manzo min anfusihim daga cikin kawunansu dan adam kamar su ba mala'ika ba balle su kasa fahimtar shi ba aljani ba balle ya rikita su dan adam kamar su yatlu alaihim ayatina yana karantar da su ayoyinmu wa yuzakkihim wal hikmata da kuma hikima kenan shine sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ta'ala ya ce haƙiƙa sun kasance kamin zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam suna cikin rayuwa irin ta namun daji man ghalaba salaba wa man azza bazza alqawiyyu ya'kulu da'if wato wanda ke da rinjaye shi ke wawashe abin rago da haka rayuwa da irin ta kuraye cikin daji a kanta ake amma ni'ima da haske na zuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya haskaka mu huwa alladhi shine allan da ba'asa fil ummiyina rasulan ya turo manzo cikin jahilai wanda ba su iya karatu ba ba su iya rubutu ba ya turo masu manzo ya ɗora karantar da su alƙur'ani da sunna ya huddo su daga cikin ɗimuwa ya huddo su daga cikin duhun kafirci da duhun jahilci da duhu hanna iskanci da na shekanci wanda suke a ciki wannan ni'imar Allah ce haga ayoyi da yawa cikin alkur'ani Allah ya tabbatar da cewa turo annabi da ya dan ya karantar da mu alkur'ani babban ni'ima ce daga cikin ni'imomi ashe bai dace ba a ce cikin musulmi an same mu mun yi watsi da wannan ni'imai mun koma neman karatu na duniya zalla wannan ba daidai ba wannan kawa wato mukaddima ce nayi akan mahimmancin karatun addinin musulunci kamin mu zo ga zancen wato rantaran da muka ce kan shi ne zami don haka ba abun babu wanda za ya musancewa lalle rayuwar mu ta yanzu al'ummar mu ta yanzu musuluncin mu na yanzu yana da buƙatar karatun boko tataccen karatun boko ba karatun boko ba irin wanda muke gani yanzu ga 'yan boko ba karatun boko ba irin wanda ake nan cikin maraɗi da nijar wannan yana buƙatar gyare-gyare yana buƙatar saitawa addinin musulunci yana da buƙatar karatun boko zunzurutun karatun boko naka 'yan boko musulunci yana da buƙatar ku don me yasa kuke zama kamar iyan yahudawa me yasa wasu 'yan boko suke mai da kansu kamar 'ya'yan yahudawa ba su kama da musulmai ba su son musulunci babu musulunci a cikin zuciyarsu babu tunanin musulunci tattare da su alhali addinin su na musulunci yana da buƙatar su ƙwaran gaske idan muka duba a yau za mu ga cewa wato makarantu na boko a nan cikin maraɗi duka sun bubbuɗe ƙohohinsu alhamdulillah ana ta sanarwa a cikin gidajen radiyo da gidajen tele da sauran kafofi na sanarwa cewa ga ekwal kaza an buɗe ga lakwal kaza an buɗe an buɗe ekwal-ekwal sun buɗe ƙohohinsu kuma suna ta tarban yara 'yan uwa musulmi al'umma musulmi rututu suna ta kai da kawo wajen ƙoƙarin wato kai ɗiyansu a rubuta sunayensu a can cikin ekwal-ekwal ɗin amma abin da ya yi saura a dawo a duba wai ko wani mushe da wani diraktar da wani ma'aikaci da sauran 'yan lokal da iyaye da duk wanda yake da hannu cikin tsarin ekol ko ya taba tsayawa yi tunanin cewa wannan ekol ɗin wata amana ce ita ma daga cikin amanoni mushanni sun san da cewa ekol da aka kai masu 'ya'yan musulmi aka tattare 'ya'yan musulmi aka kai masu karantar da su amana ce daga cikin amanoni haƙƙi ne daga cikin haƙoƙi wato nauyi ne daga cikin nauyace-nauyace an jingina musu wani nauyi ne a kansu ko su ɗoka ko kas su ɗoka oho ballantana su suka iya taran aradu da kai suka ce za su iya ɗauka don haka akwai ƙalubale babba akan duk wani mushe da duk wata madam akwai ƙalubale mai girman gaske akan duk wani director akan duk wani surveillance akan duk wani ma'aikaci wanda yake cikin ekol yake cikin jagorori masu gudanar da ayyukan ekol tare da yan lakwal ɗin har da iyayen yara ba ku tsira ba amana ce wallahi amana ce daga cikin amanoni amana yanzu aka kare mu darasi akan amana amana Allah sai da ya gitto masammai gaba ɗaya ya ce ga amana suka kasa ɗauka ƙasai suka kasa ɗauka gima-giman duwatsu ɗirka-ɗirkan duwatsu manya-manyan duwatsu Allah ya bijiro masu da amana suka ce wallahi ta masu nauyi ba su iya ɗauka.
Inna araduna al'amanata ala samawati wal ardi wal jibal.
Na.
فأبين أن يحملنها وأشفقن منها Wa ya tare?
وحملها الإنسان Kare sarkin da ku.
إنه كان ظلوما جهولا Allah ta'ala ya ce ya bijiro da amana akan sammai da kasai da duwatsu duka suka ɗaukar ta wa ashe faɗina min ha suka ji tsoron ɗaukar wannan amana wa hamalaha al-insan amma dan adam ya ɗauki to cikin yan adam wanda suke kan gaba wajen ɗaukar amana akwai mushanni Allah ya bujiro da amana a kan sammai da kassai da duwatsu suka ce ba za su iya ɗauka ba ta masu nauyi ta masu girma madan da mushe suka ɗauki madan da bushe suka tallabe suka ce su suna iya ɗauka don haka wato madan da mushe kun ɗauki amana ta 'ya'yan musulmi amma wallahi wasu sai sun sha kashi bisa kan wannan amana wasu sun ci amana amana sai ta ci su wannan amana ya kamata a ce duk wani musulmi duk wani mutumin da yake karɓa sunan musulunci a ce ya natsu a kan ganin cewa ina ya ci amana a matsayin shi na mushi kasa akwai mushen da bai makon ɗin amma kuma duk wata yana zuwa ya tara hannu wallahi ba yi wani kuma mushen ma yana kurke amma in aka bincika ba wanda ya dace ya yi baiki wani kuma mushen wani ya kai ziyara ikon sha mamaki in allah ya sa kana cikin masu masu jin haushi ko kuma masu jin ciwo kan ekon to kaɗan kai ziyara a wata ekon ko wata college ko wata institute ko ka kai ziyara a wata university ka kai ziyara wata lakwal ƙarama ko babba daga cikin ekon ekon ta 'yan yara ko ta manya duka sai ka ga abin haushi abin takaici abin tambada abin dakuna abin sheƙa sai ka ga shirme da shiriri ta da lalaci sai ka ce 'yan yara ne suka tattaru suna tsarin ikon za a ga wasu ababe waɗanda yara ƙananu ma ba za su yi ba shine mushanni da jagorori suke a cikin ikon ikon ka kai ziyara a lakwal ka ga yadda lakwal take kuka da hawayenta ta lalace ta ɓace ta taɓe a ikon cikin nijar kowa ya riga san da cewa ta jima da mutuwa zana'idar ta ake nan gari saboda abin da zai tabbatar ma da ekwal a Nijar saura kaɗan a kai ta makabartar tarihi abin da zai tabbatar ma da haka yanzu in ka bincika da ka samu wanda cizo wanda ya yi ekwal a da amma turwazan ne kawai yana ekwal to sai ka same shi wai yana faran shi kuma ya yi wani ɗan university yanzu gogewa da za a kawo takarda a kawo takarda ana sa a gaye ta a fahimce ta wani wanda ya ekwal a da ya kai ta shidda sai zahin ganawa da zahin warware ma matsalar da ke ciki wanda idibir sai yana nan yana ta neman gilashi yana nan yana ta tunani ina ya taba ganin wannan moke ina ka taba abubuwan sun gagare shi lakwal tana cikin taɓarɓarewa in mutum ya kai ziyara a wata ekwal zai ga abin haushi abin da ake ce malakwal wallahi yanzu ba shi ake yi ba za a ga yanzu 'yan ekol tun suna 'yan yara babu abin da ke birge su sai lalaci in suka zama manya kuma kowa sai zama kwarto da sun girma sun kai university to shi ke nan ga kowa ka dan zakara ko dan busu kaga yana kwambo yana takama wai shi yana da shiri idan ka shiga ekol sai ka ga 'yan lakwal su da ake tunanin su zamo masu ilimi wanda za su halhado da ƙasa to sun kasa halhadowa da ƙasan su ma balle ƙasa wanda ya kasa halhadowa da ƙasa ya halhado da ƙasa wanda ake tunanin su zamo jagorori amma sun kasa sai dai janorori kisa da janerori gare mafi yawanci tunanin wanga jagora ne ashe janera ne an ba shi shine director ko shine shaf na wuri kaza ko shine waye amma sai ka tarda bai iya aikin ba kuma cewa-cewa kawai yake ba jagora ne ba janera ne billahi lazi in ka tafi a ikon za ka tarda yan lakon suna shiriri ta an ɗan lakon in sai dai ya saɓi kaya ya yi wanka ya shace kai ya bi hanya kowa ya gani masa hanya shi ɗan lakon amma da za a tambayi wannan ikwal kin kin san wani inda tana magana ta ce a'a da za a tambaye ka laskin su bata sani ba me yasa uwaye ba ku bibi ƴaƴanku ku tabbatar da eh lalle suna zuwa ikwal wallahi da yawa ba su zuwa za su baro gidajen ku ne kawai su ɗauki sakwat ungume miya in ka bincika wannan sakwat in mayo ce ke ciki ba wai kai yi nan ba ma na shi tun tun farko kawai sako ɗin shi ma ya ɗauko saboda yau ya yi niyyar shafawa ko kuma yau suna da match ka kana nan kana tunanin yana can ya tafi mufida ashe yana teran ko kuma yana can cikin wani cikin wata unguwa shi da wasu kattai ana ta halaba kwallo yan lakwal ilimi ya su gulbinci babu lakwal babu abin da ake ce ma lakwal abin da kawai cikin kanun yan lakwal yanzu shine shirme da shiriri abin da zai tabbatar ma da haka ka kai ziyara lakwal sai ka tarda wato bango bango da itace na ekwal da duk wani abin da za ka iya kalla da an zane shi da rubutu kuma in ka kalli rubutun sai ka shirme da shiriri ta kawai wannan yana nun abin da ke cikin kwalwa yan lakwal kenan da ka duba ne ka ce souvenir de lawali tanko ya rubuta da ka diba can sai ga a wai wani zane wani fesan ne yayi na wani da wata da ka duba can sai ga kawai shiriri ta da shirme da sharholiya shine cikin kanun yan lakwal yan lakwal lakwal ta kuce masu mushanni sun zama sun jima daga mushannin da kar da karan kansu suna buƙatar ikwal kamar yan lakwal to abin da ya kamata ya kamata a ce lokacin da ake ƙoƙarin rantare a ce an tsaya tsayin daka an yi karatu an faɗakar an lura da cewa menene manufanmu mu 'yan niger ita wannan ƙasa ta niger menene manufar da ta sanya tattafa ekwal ekwal a cikin niger wannan manufai e kwarkin tana tafiya akan wannan manufohin sannan mu mu da ake kaiwa ekwal ƴaƴan musulmi ya kamata mu ma a ce mun zama masu hankali ba so kayi ba menene manufar kai mu ekwal ƙasa tana da manufa cikin ekwal ko to me manufanta a yi ƙoƙari a yi abin da zai sa a cimma wannan manufai ta alkhairi na san da ta alkhairi ce to a yi kokari a yi abin da zai sa a cimma wannan manufar ta alkhairi kuma sannan mu a matsayinmu na 'ya'yan musulmi a matsayinmu na musulmi gaba da baya menene za mu tashi mu yi cikin karatunmu na ikon wanda za mu ga cewa mun kawo gudunmuwa a cikin tafiyar addininmu na musulunci mushanni da darakatoci da elef gaki daya kowa wace irin gudunmuwa zai bada wajen ƙara yaɗa addinin shi na musulunci cikin ikwal ikwal kowa wace irin gudunmuwa zai bada wajen tabbatar da izza da addinin shi cewa shi musulmi ne da an kalle shi za a ga wanga ɗan ikwal ne kuma ɗan musulmi ne yana ikwal kuma akwai alamun musulunci tare da shi ba da an kalla ba a kasa gane wanga ɗan yahudawa ne ko ko ɗan musulmi ba da an kalle ki ba a matsayin ki na ikwal musulma a kasa bambancewa to wai ke me bambancin kida sauran yan ekol da suke kasashen turawa da yahudawa sauran yan ekol da suke kasashen arna wanda suna da wata shiga tasu ta musamman suna da wasu ɗabi'u nasu na musamman suna da wasu tsare-tsare nasu na musamman suna da wasu bukukuwa nasu cikin ekol na musamman to ku yan lakwal na musulmi masu takama da musulunci me kuka aikata wanda yake kuke tabbatar da ku musulmi ne kuma kuna kishin musuluncin ku a cikin ekwal ekwal ɗinku akwai kalubale in ka zo bangaren yan lakwal sai ka shirme za ka yan lakwal yanzu da gamza gamzan wayoyi tun suna yan yara duk irin yadda duniya ta ci gaba ke da kwai librori a cikin internet ke da kwai hanyoyin karatu da hanyoyin sauƙaƙe karatu duk kurkin da za a ma a ekwal in ka bincika za ka iya samun shi a sauƙaƙe za ka iya samun ƙarin bayani da sharhi sai ka samu mashirmacin ɗan ekwal babu duk wannan cikin salula shi katuwa abin da kawai ke da kwai hoton 'yan mata ba riga hoton 'yan mata tsiraitattu lalatattun 'yan mata da kaga sun yi tsaye shi da wani abokin shi ana mashi ambuwayen wasu abubuwa to in ka bincika zai ga wasu hotunan banza ne wasu bidiyoyin banza ne wasu kaɗe-kaɗen banza ne wasu waƙe-waƙen banza ne shi ma zama ɗan banza da inda ka haɗa abubuwan banza banza banza to dole ka zama ɗan banza kai ma in ka bincika ɓangaren karatu tun daga nan fa gida wai za ka ɗan lakwal ya tashi zai fita namiji da wata irin shiga wadda ko kasar yahuda wallahi an bar yayinta kaga dan musulmi ya tashi kuma uban shi yana kallo sai dai ma ya ƙara zuga shi ya ce eh ekwal za ya mun tara da kwal yake eh ekwal ekwal ce za ka kalla tun daga basa tun daga kanshi bai kama da yan lakwal tun daga kanshi bai kama da yan lakwal na kwarai irin yan lakwal masu masu wani gammo basa kai ka kalla sai ga wani aski nasu wanda wannan in za ya dako ba su ya nemi gammo ba saboda tulin gashin da ya bari can saman kanshi ta irin wannan dan ikwal din wallahi kuwa ikwal yana cikin dola ka je ka gani in kana ganin irin wannan masu gashin tuzu tuzu bisa kai ga in suna cikin waɗanda waɗanda suke karanto leson ko waɗanda suke gane abubuwa sai dai ya ce zama ya yi suraci ga duwawu ya tashi ya bi jama'a ba ya cikin masu fahimta to ya kamata ɗan lakwal ɗayan musulmi ko kusan ƴaƴan musulmi ne kowane ɗan lakwal ya sani cewa musulunci yana da buƙatar injiniyoyi musulunci yana da buƙatar wato daktarori na likitoci musulunci yana da buƙatar masu ilimi wato na gaske ɓangaren tattalin arziki ɓangaren ilimin kwamfuta ɓangaren ilimin sanin wato karatun duwatsu da karatun ƙasa ɓangaren kai billahi lalli akwai buƙatar a samu 'ya'yan musulmi waɗanda suka iya haɗa misil misil da bambam ba wai nijar yanzu muna da wanda suke wannan a ƙasa guda su kutum mai takama da ita ƙasa ce mai yanci a ce cikin ta babu wanda zai iya kera ko ɗabbin daga ƙarama kuma lakwal ake ta yi har yanzu kuma ba taba tunanin ana son a cimma wannan manufan ba ci baya kenan ana da buƙatar cikin yan lakwal a samu wanda zai yi karatu bangaren makamai ya kano yadda ake kera makamai ana buƙatar cikin yan lakwal a samu wanda zai yi karatu bangaren wato karatun da ya shahi ya shiga cikin kulliyatul harbiya ban san me kuke ce mata ku da faransanci kulliyatul harbiya yayi karatun yaƙi da salon yaƙi eh babu a ban iya maimaita shi ya mara nauyi to koma a krimine ne kina su je su karance shi tun da na gai da hausa kowa ya ji kasan ɗan nijar ya girma maka in kai horon shi in ka faɗi kalma ta horon shi ka jana kai shi ma malam mawa za Allah dai yana cikin cutar mu da aka yi billahi lillahi yana cikin kwaron mu da nuna cewa mu zo kai ne haizo mu ma gano me ake ni da lakwal ba mu ma gano me kawai mu yaran nan shine muka dauka shine lakwal zaka za ga mushe shi ma yana takama shi ilimi gare shi to haron shi ne ya kware yana magana yana girgiza karadu le kamsi le kamsa le detasu le papatu le safe le waye yana yana yana cika baki yana girgiza karadu da hannuwa wai hatta yadda bature yake shi ma in yana magana shi ma sai ya yi haka to akwai mushannin da an ɗauke su ne don su ba 'ya'yan musulmi tarbiyya amma wallahi sun hi sun hi elar buƙatar tarbiyya daidai ne a matsayin ka na mushe ka shigo cikin aji kana shan taba a cikin wani tsari a wani article uwayen sanin article a wani article aka ce na nawa aka ce wannan article in ya ba da damar a sha taba cikin class shi kan shi kafirin da ya yi taba sai da ya ce attention pour votre santé ku yi hankali da lahiyar ka akwai adalci ga wannan ba yahudi ya karkara mugun abu kuma ya ce cuta ce shi kuma wani ya ce to sai dai a mutu sai ya sha kuma mai ilimi wai wanda zai je ba da tarbiyya da darasi masani wayayye wanda ya san duniya yan nijar muna da buƙatar mu makan mu karatu akan tsarin ikwal ikwal ɗin nan namu na ga yanzu an banni takarda ana cewa saura minti goma ni kuma karatu ko fara shi ban yi ba an sani cikin da bai baya yanzu ba ma san ina zan kamo ba ke mushanni da karan kansu ku sani ku mushanni bari in ɗan taɓo mushanni to mushanni tun da na ɗan taɓo ɗalibai mushanni ya kamata kusan cewa wato karantarwa ba da ilimi ba shi ne kawai a ɗauko libur ba a kai shi ƙarshe ba shi ba ne tsarin ikwal ba shi ba ne tsarin karantarwa tsarin karantarwa ba shi ne kawai ka yi ƙoƙarin program wanda aka tsara na wannan semester ba ka yi ƙoƙari ka ƙare shi kai gaugawa kake kawai kai dai ka ƙare ba shi ba ne tsarin karantarwa tsarin karantarwa ba shi bane kawai kai dai ka yi masu wato ka yi masa jarabawa ka je ka gyara kofi ka maido ba shi bane karantarwa tsarin karantarwa ba shi bane kullum kana cikin aji ka matsa kana ta kallon mantur kana tsuki kamar jaba ka matsa lokaci yayi ka fito ka tafiyanka tsarin karantarwa ba shi bane kawai ka jira sai wata yayi ka je ka kwashe kuɗinka ka ce kai ina ruwanka a'a karantarwa amana ce haƙƙi ne nauyi ne ƴaƴan musulmin da aka tattaro aka kawo maka a matsayinka na mushe akwai buƙatar kai ka tabbatar da ɗabi'unka sun zama masu kyau saboda koyi za a yi da kai yara ne gaban ka za su yi koyi da kai in ka cuce su ɗabi'unka ba masu kyau ba wani ya koya gare ka wallahi sai ka samu kamashin zunubi ne Allah ta'ala cewa li yahmilu awzarahum ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة wa min awzari ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ala sa'a ألا ساء ما يزرون ayan nan Allah ta'ala ya ce duk wanda ya batar da wani sai ya dauki zunubin shi kuma ya dauki zunubin wanda ya batar da shi to kai a matsayin ka na wuce sai kake shirme ko kake iskanci ko kake batsa ko kake miyagun maganganu ko kake koyar da wata ko kake koyar da wata ɗabi'a mummuna sai wani elabcin ka ya gani kawai ya koya a san elabcin ma kwaikwayo kai tsaye automatic kamar suke ɗauka kawai shi shi yake wani abin burgewa ne ya ga mushen shi da in ya zo sai ya yi kaza ashe iskanci ne ba alheri ba ne sai ya ɗauka ya yi koyi da kai wallahi sai ka samu zunubi kai banda zunubin ka kana da wani kamasho na zunubin batar da wani annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce man da'a ila hudan kana lahu min al'ajri mithl ujuri man tabi'ahu la yanqusu zalika min ujurihim shay'a wa man da'a ila dalalatin كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا manzo Allah sallallahu ya ce duk wanda ya kira mutane zuwa ga wata shari'a yana da lada kwatankwacin ladaddakin waɗanda suka bi shi duk wanda ya koyi da kai sai ka samu lada in kai alkhairi in kuma sharri kai duk wanda ya koyi da kai sai ka samu zunubi ashe akwai buƙatar a matsayinka na mushe ka ba da kyaukyawan koyi ga elef ga ecidiyan a matsayinka na mai karantarwa ya kamata a ce ɗaliban da kai suke ɗaukar darasi gare ka suna ganin ɗabi'u masu kyau baka magana sai ta alkhairi baka umarni sai na alkhairi idan kai hani cikin alkhairi in kai shiru alkhairi motsinka alkhairi shirinka alkhairi gaba ɗaya ya zama alkhairi ne manufanka ko dai abin da zai amfani elef cikin duniyarsu ko ko abin da zai amfane su a lahirarsu amma wani irin cin amana ne ake samun mushanni suna yi cikin kalas-kalas sai ka samu musha ya shiga kur awa uku gare shi amma wallahi awa biyu sai ya tahiyar da ita wajen labaru kawai da ya shigo waya shi bbc abin da ta yi sai a ɗauko kawai wani maudu'i a ta tattaunawa a ta da ka samu musha kawai biri cikin kalas wai cale-cale yake mayara kawai ya ɓata lokaci bai da kamar bai iya karatun ba abu ya sanya karantar da su ya hisa a zuwa bata lokaci da shirme da dariya da lalaci da labarai da mushafa ne za ka samu wai ya zo kur amma ya ɗauko labarin kub dimon kawai kub dimon a ta tattaunawa a canya awa ɗaya ko awa biyu ka ci amana mushe wallahi a ka ci amana tabbas cin amana ne wannan kuma akwai haƙƙin 'ya'yan musulmi a kanka duk mushen da ya karantar da 'ya'yan musulmi a ekon ya saita 'ya'yan musulmi akan wata ɗabi'a ko wata tarbiyya wadda ta saba makarantarwar addinin musulunci ya zama maha'inci macuci algungumi ya ci amanar addinin shi ya ci amanar ubangijin shi ya ci amanar annabin shi ya ci amanar ƙur'anin shi ya ci amanar wayannan 'ya'yan ya ci amanar iyayensu ya ci amanar ƙasar shi cin amana ne mai girma ka zo ka saita su akan wani abu wanda ita kanta kasai ma bata tsara akan haka ba to kuma sannan tun tashin harko da boko ta zo mamu dungurungum daga wajen turawa sai muka ɗauko ta gaba ɗayanta wai hadda irin shan shayin da turawa suke yi ƙasansu hadda su mushannin nan sai ka samu mutum mushe musulmi yana hadda irin tsarin duk tsarin komi da komi ba rago komi ba sai dai ƙara amma muka yi na ɓangaren lalaci ta wannan ba daidai ba ne kamata ya matsayinka na mushe ya zamo ana koyi da kai bangaren ɗabi'u na ƙwarai yaran da suke gabanka haƙƙi ne amana ce ka yi adalci tsakaninsu kakka rarrabe tsakanin hari da baƙi kakka rarrabe tsakanin ɗan talaka da ɗan mai kuɗi kakka rarrabe tsakanin namiji da mace kakka rarrabe tsakanin karka fifita ma wani ƙauna wani kana gince mai fuska kai matsayinka na mushe dole ne kowa domin akwai mushannin da za ga sun yi san wasu yara wai sun zaɓi wasu yara wannan su suke so ko kur suke kamar da su kaɗai suke yi wa ya ce ma haka ake kurya mushi ba haka ake karantarwa ba idan kana kur dukkanin yaran da suke gabanka haƙƙi ne amana ne suna da haƙƙin su ma su gane na haka ba za ka keɓance wasu yara ba kullum da su ne za ka yi ta diskusiyar in ma wani abu ne za a tattauna sai ka sa su su ya shi kenan kawai in sun gane duka kowa ma can shi ya sani wannan cin amana yana cikin cin amana na 'ya'yan musulmi a kinshami 'ya'yan musulmi a kwashi 'ya'yan musulmi a kai su cikin ekwan amma masallatayya ana katsa kiran sallah na la'asar ko na azara kai kuma wai asfili kake azumi subhanallah wai ga sallah ana yi wai shi yanzu lokacin ma ke jin daɗin asfilike yana son sai ya masa asfilike kai ba kai sallah ba su ba su yi sallah ba ka ɓace ka ɓatar wannan ba daidai ba ne a cikin garin musulmi a cikin ƙasa ta musulunci kamar nijar a ce wai iyalar ba su hutawa sallah wai hatta ekwal ekwal wanda ake tunanin akwai musulunci ciki wallahi sai a samu wani lokaci ba a hutawa sallah wai qur'ani kun ka kurdo makan ku bala'i a sallah da Allah ya ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta sallar da ko cikin yaki kanu suna zuba ba a yahe ma mutane ita ba a duniya wani hali ne zaka shiga wanda Allah zai yahe ma sallah ga ya mana shi babu shi sai kawai yan hankalinka ya bace shi ne kawai ke da ɗan sauƙi sauƙi amma matuƙar da hankalinka billahi lazi da a ce yanzu ƙafa ka ta kire ka yi akasidan ƙafa ka ta kire sai jijiya take gundul gundul tana yawo sai a kira sallah wannan lokacin baka da haƙƙi ka ce wai kai yanzu cikin ciwo kake sai dai ka yi ta gwargwadon yadda kake iyawa ko daga kwance ko daga zaune ko daga duke duk yadda ta samu amma zancen ka ce ba za ka yi sallah ba to in Allah bai yahi ma mara lahiya ba mai matsananciyar rashin lahiya sallah Allah bai ɗauke ma mai balaguro sallah ba duk wahalar balaguran sai dai an sauƙaƙa mashi Allah bai ɗauke ma mai yaƙi sallah ba ko da ana cikin zubar da kawunan mutane sai an yi to kai wani uzuri gare ka gaban Allah ka ce a ni mushe ne mushe ne ni kurmuki don Allah wannan bai zama abin kunya ma gare ka ba a same ka matsayin ka kai mushe kuma musulmi ga musulmi duk duniya suna cikin sallah kai kana nan wai kana ta isbilike ya ka zo aka bincika sai ma aga kai RCJ ma ne ba ma cikin leson kin bane kake can wani labari ne ka kawo na duniya da haka wannan ba daidai bane yana cikin cin amanar yaran musulmi a ki tarbiyyantar da su a ki ƙara ƙarfafa su akan addinin su cikin ikwal ikwal dole ne waɗanda suke jagorori darakatoci da surveillance da duk wani wanda yake cikin wata direction wanda suke jagorancin yan lakwar su sani cewa akwai amana a kansu wajen kula da ɗabi'un 'ya'yan musulmi wajen tsare ma 'ya'yan musulmi musuluncinsu wajen tsare ma 'ya'yan musulmi al'adunsu wajen tsare ma 'ya'yan musulmi da ka ƙora ƙoƙarin dole hatta tarbiyya dole ka tarbiyyantar da ilafinka ka koya masu tarbiyya da ɗabi'a ta ƙwarai wajen neman izini in za a shigowa cikin kalas ka koya musu ta kwarai ba dole sai ka ka ga saboda shirman mu wai na kwaso ekol din dama na ce ekol da muka kwaso mu gaba ɗaya ne muka kwaso komi da komi daga turawa wai hatta tsayawa bakin koha a dora tafi kawai buri sai ga dan musulmi wai yayi ne tarwai bushe ya karantar da shi wai in ya zo tsaya bakin koha tap tap tap can in ya ji dama yan madan sai ce wi an tire ko ce wi an tire an an ba shi izini haka ne neman izini mai kyau shine neman izinin da ya kamata ka koya a matsayinka na mushen da ke karantar da 'ya'yan musulmi ba 'ya'yan yahudawa ba shine daidai ya ka samu wani musha karantar da yara wai da ya shigo su miƙe tsatsaye kawai 'yan sanda yana shigowa kawai kowa sai ya gardubu sai ya bi yana shigowa yana komowa yana duddubawa abin tashi bai mai uba sai ka san bai ma yaro ukuba akan ya ki bai da hankali wajen karatu amma in bai tashi ba in ya shigo sai mai ukuba wannan ba daidai ba a matsayin ka na mushe dole ne ƴaƴan nan na musulmi da suke gabanka su dora karanta alkhairi gare ka wato abin yana da yawa kuma bayanin faɗi gare shi amma gashi lokaci ya riga yayi mu sani dai gaba ɗaya na so in taɓo ɗalla kwalkin a cikin natsuwa sannan in dawo ga mushannin sannan in dawo ga wato iyayen yara kowa akwai haƙoƙi waɗanda Allah ya lamta a kan shi wanda ya kamata ya tsari tunda ikwalkin nan mun ba ta gaba ɗari bisa ɗari da a nan maraɗi in ana zancen ikwal wani ma ɓoyewa yake bai san ɗan shi ne amma yanzu mutum sai ya shi yana neman gawara yana neman alfarma yana haɗawa da Allah da wasu sunayen Allah alhusuna sai ya zano su saboda neman alfarma a ɗauki ɗan shi ikwal kenan tunda mun gano tana da muhimmanci tana da muhimmanci a rayuwarmu to ya kamata kuma mu tashi tsaye-tsayin daka mu ga cewa mun tsarkake ta mu ga cewa mun raba ta da gurbataccen abubuwa mu ga cewa ana yin bokon tsantsagwar lalle akwai bukatar ta domin yau da rayuwar da in baka yi boko ba baka iya karantawa ba ka iya rubuta ba da faranshi ko da fasalula ka samu sai dai ka rubuta kan shakki a wajen sunan babanka sunan babanka kawai sai ka sa kan kare idan an kira ka kankare yana wingirin wani sai ka ci a baba ne baba ne wajen mamma sai ka samu kan shakki kowa sai dai ka mai ka hannu kinan kaga akwai bukatar ta rayuwar mu ta yanzu wallahi akwai wurin da in ka je in baka yi ekwal ba kowa ma baka iya budewa balle ka shiga kohar ba za ka iya budewa ba akwai bukatar ta amma sai dai tana cike da wasu ababe na lalaci kuma kwakwance ake kamar ruwa ekwal kin bayin ta ake bayan da ya dace muna da buƙatar kowa ya bada gudunmuwa wadda ya dace domin yi malam umar zan rage da wata ɗan lokuta guda ɗaya insha Allah ta'ala duk da lokaci yayi kuma ban gane maudu'in nawa ba lokutar da zan rage da ita ita ce cewa ya kamata iyayen yara da ƴan lakwal da mushanni da manya kowa ya zama wayayye kan shi ya waye ta wani bangare guda ɗaya wani bangare ne shine bangaren cewa ekwal ba dole ba in an yi ta sai an ci abinci tana mu nijar nijar ai muna ganin cewa duk wanda yake boko neman abinci ne ko da yake nijar ba wanda ya wuce neman abinci wani ministar a nijar da aka hudda yake cewa ana sa a mai bakin ciki ne a hana cin abinci a hana cin abinci to ai gaba ɗaya ekwal ɗin nijar ta neman abinci ce ko to cin abincin da ake nema bai kamata ba mu sa a kwakwalan mu cewa wannan wato kanun mushanni da yawa yana cikin duhu wannan bangar balle su wayar da ilabkinsu kanun uwayen yara da yawa yana cikin duhu balle su ilabkin mafi yawanci kowa ya ɗauka yanzu in yi ekwal dole sai ya samu aikin gwamnati kaɗai ya ci abinci da haka sai wannan yana cikin sirrin wahalhalun da ake yanzu yana inda inda za a zano abubuwan da suka sanya ake cikin wahala Allah ne ya kaddara amma suna cikin asbab cewa za ka samu matasa da yawa suna nan zamunan jirgin jirge da diplom diplom ga hannu wai gwamnati bai ɗauke su ba sun zama basawa cikin unguwa kawai kowa ya abu bai iya ba suna nan suna ta hadare hadare kowa bai iya ba bai waye ba bai san yadda ake ba in ka wuce kayan kama sai sun fasa cancan je wancan ku ji su sulhin da yi a wancan kayi ba haka ai cakara shi kenan to ya kamata kowane wato baba lokacin da ya sha hannun ɗan shi ya kai shi ekon idan shi kafinta ne to kuma ranakun da ba ekon ya ɗora profite yana koya ma ɗan shi aikin katako idan shi makeri ne ya ɗora amfani da wannan damai yana koya ma ɗan shi ƙira idan shi ɗan hirɗe ne ya karantar da ɗan shi ya zama ƙwararren ɗan hirɗe idan shi ɗan kasuwa ne ya ja hannun ɗan shi ya nuna mai hanyar kasuwanci idan shi manomi ne ya koya ma ɗan shi noma wallahi yana cikin cutar kanmu da muka yi cikin ƙasar nan tamu cewa mun yi watsi da komi mun dukuba kan boko muna gan sai ka samu ɗan boko babu abin da ya iya cikin rayuwarci sai wannan boko kaɗai da ya yi kuma ita ma bai yi da iyata ba amma dai ya samu diplom da aiki yake nema don haka sai ka same shi tsawon shekaru dala ashirin tana mai wahala don Allah inda eh ɗaya kake gani ba abun kunya ba ne wallahi a ce ka university ka kare kana da digiri ko ma digiri gare ka ko na goma gare ka a ce gashi nan ga hannunka amma baka samu aiki ba amma kana yawata da ɗan gatarinka lokaci zuwa lokaci wanda ke da itace kana haskare mai wallahi wannan ba abun kunya ba ne kawai iyaka mu 'yan nijar ana tuhumar mu da cewa mu girman kan tsiya gani kuma an mutum ya duba sai ga haka nan 'yan nijar akwai wani nau'i na girman kai kuma tun wajen tsarin karatun bokon ne ake tusa mu shi kai sa irin na ma kai dan boko ne laha kai ina ka je ka yi rike kawai ka samu kuɗi malam ba abun kunya bane a same ka kana da diplom kana hirɗe kana kabu kabu kana wato noma kana nema halal ɗinka abun alfahari ne abun kunya shine a same ka da diplom an shaƙo ka kayo sata cikin gidan wani abun kunya shine kana da diplom kana takamar kana da digiri kaza amma ka rasa yadda za ka yi kuɗi sun ma wahala har ka ji maci ka tahi ka yi wata cuwa-cuwa an dahi ka sai an zo ana sara a ce wallahi ce diyan ma ne ce abon wallahi ce diyan ne to sai ga ana tattauna shine babban abun kunya don haka wannan shine abin da nake so in rahe da shi ya kamata a ce nijar baki daya kowa kan shi ya waye akan cewa shi karatun boko ana yin shi ne saboda ya zama karatu na rayuwa ba wai dole sai ta nan za a ci abinci ba cin abinci kuma inda Allah ya kaddara ma nan za mutum nawa anan maraɗi ya kuɗi da sai da kashi misa kake rena sana'a baka san inda albarka take ba wallahi akwai wanda suka yi kuɗi a cikin garin nan ta hanyar sai da kashi wani zai yi mamaki ba masu sai da takin da suka yi kuɗi taki ba kashi ba ne to akwai wanda suka yi kuɗi ta hanyar sai da taki abin da kan rena kake tunanin don haka ka bincika ka ji masu kuɗin nijar idan ekwalce suka duk wani ginjime mai kuɗi da za ka binciko sai ga wani hamshakin ɗan kasuwa ne ko ɗan wani abu kai bari in takaita magana tana da yawa kuma abin da yawa ma ya shigo kasuwa abin da na faɗi daidai Allah ta'ala ya amfani mu da shi baki daya kurakurai kuma Allah ta'ala ya gafarta mana su ya nuna mu su gyara subhanakallahumma bihamdika shadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi